من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طوعا ينفئ المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن لم يستطيع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف موسنات غير مسافهات ولا متخذات اخدان فاذا اهسن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستدي منكم دولا أن ينكي الموسنات المؤمنات Ubangiji ya ce duk wanda bai samu iko na kuɗin auren mace ya ba, baka samu kuɗi na iko, baka samu ikon samun kuɗin sadakin auren ɗiya ba, ba za ka iya sama mata wurin da ya dace da ita ba na ɗaki. to ya za ka yi an yankiyar musa natil muminati mata ƙyaƙyaye muminai masu imani famin ma malakata imanukum min fatayatikum muminat kenan sai ya auri baiwa daga cikin bayinku muminai baiwa daga sai ya auri in bai da ikon auren ɗiya saboda sadaƙinta da kuma takalifinta yana da yawa bai da iko shikenan sai ya auri baiwa kenan daga cikin bayin ku muminai kana jin maganan baiwa dai har qur'ani shi qur'ani bai fasa ba dai har yanzu ay yankiyal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat kenan sai ku auri daga cikin ku yangin ku muminai wallahu alam bi imanikum ba yadda mutun ya auri ku yanga kafira ba sai dai ku yanga mumina to in ta ce ita musulma ce to ba sai an bincike ta ba a sai a yadda musulma ce wallahu alam bi imanikum Allah shine masanin da imanin ku dukan ku gabaki da ba'dukum min ba ai ku mutane ne daga cikin mutane yan uwan juna ne da bayi da yaya ai yan uwan juna ne wannan bala'i ne ya hausu aka ce musu bayi abin mallaka amma ai dukanku mutane ne yan uwan juna lokacin da manzo Allah zai ban kwana da duniya ranan alhamis zai tashi zai tashi ranar litinin yana da cikin dogon jawabinsa na bankwana da duniya ya ce ku kula da bayinku mutane ne ‘yan uwanku Allah ya mallaka muku su suka zama bayinku ku ciyar da su abin da kuke ci ku shayar da su abin da kuke sha ku tufatar da su irin tufafin mutane kuma kar ku ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu in kun ɗora musu aikin da ya fi ƙarfinsu ku taimake su har ran da wanzu Allah ke ban kwana da duniya abin da yake faɗa kenan wallahu alam bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna ku auri ku yangi bi ilni alihinna amma tare da yardan iyayen gijinsu watuhunna ujurahunna bil ma'rufi ku ba su sadakin su a hannunsu ba hannun iyayen gijin ba hannunsu musanatin ghaira musafihatin ku yangin fa sai masu kamewa waɗanda ba sa yawon lalata ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdanin ba kuma wanda suke da da kawaye ba zamanin da ko da yake yanzu ma ana cewa akwai mata masu maza suna da ƙawaye akwai wanda za ta ɗauki ƙawa ɗaya ba ta zina da kowa sai shi shi kaɗai daga mijinta sai wannan ƙawan nata ana kiransa khidnu da larabci wata tana da ɗaya wata tana da biyu wata kuma kowa ya zo tana karɓa la ta rudu yadda lamisin kenan to Allah ya hana duka wala muttakhizat ba mai karuwanci ba ba mai ɗaukan ƙawaye ba wala muttakhidha da akhdar fa idza usinna fa ina tayna fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanat min azab ku yangi idan suka yi aure wato shine usinna din kenan sun katangantu sun yi aure su kuma hukuncin su kamar hukuncin mata diya ne in suka katangantu mace diya in ta ga tangantu hukuncinta a wurin zina an kama ta da ita da shi mijin da ya lalata da ita in ka tanganta tuna wato wanda suka taɓa yin aure hukuncin su jefewa in ko ba su taɓa yin aure ba bulala ɗari ɗari to Allah ya ce idan ku yangi ne suka yi wannan irin laifin zina ɗin idan an kama su amma sun riga sun katangantu menene za a yi musu shi bawa dai rabin ɗa ne ita kuma yiwa rabin ɗiya ne don haka haka abun nan haka iddata take in iddan jini uku ne jini biyu za a nema wajenta in na watanni ne wata biyu ko kuma wata ɗaya da rabi in ba malikanci ba to ita kuma ya za a yi mata babu rabin kisa balle ya mata rabin kisa bai za usinna in suka katangantu fa ina tana fahishatin sai suka yi zina fa alaihin na nisfu ma alal musanati min al azabi wajibi sai a yi musu rabin na ɗiyaɗin to tun da yake kisa bai da rabi kenan bulala 80 bulala din nan bulala hamsin za a yi wa baiwa ko ta taɓa yin aure ko bata taɓa yi ba rabin abin da ya waje ba a kan ɗiya nisfu ma alal muhusanati min al'azabi kana ji dai muhusanatu nan ɗiya muhusanatu mai kamewa muhusanatu mai miji nisfu ma alal muhusanati min al'azab zalika liman khashiyal anata minkum Allah ce da abin da yasa nace muku ku auri ku yangi in ko rasa kudin auren diya ba wai kowa da kowa na ce na yadda auri baiwa fa a'a zalika liman khashiyal anata minkum wanda yake tsoron ba shi da kudin auren diya kuma ba an hana auri baiwa to ya zai yi shi kuma yana son mata Allah ce to duk mutumin da yake tsoron kada yi zina to na yadda ya auri ku yanga din na yadda ya auri ku yanga din da sharadin rashin kuɗi na auren ɗiya da sharaɗin ba zai iya haƙuri kamu ya samu kuɗi a wuri ɗiyar ba a nisfu ma'alar musa na shi azab zalika liman khashiyar anata minkum zalika wannan abin da yasa na ba da dama ga wanda yake jin tsoron yin zina to yin zina din nan a kuyangacce ta riga ta kama zuciyarsa ko an hana shi aure da ita wani abu zai faru to nan kan ko yana da kudin diya zai aure ta ko yana da wata ma a gida zai aure ta domin kada a fada cikin mummuna abu zalika liman khashiyal arta minkum wa an tasbiru khairul lakum Allah ce da mutum da kun yi hakuri da yafi muku domin in kun in kun auri ku yangi za ku ga abin haushi dalili in ka aurar da kuyangarka ko ku kai ka auri kuyangar wani mutum to duk ƴaƴan da ta haifa shi zai zo ya kwasa ya je ya sayar kai mijinta uban ƴaƴan baka da iko a kansu ta haifa maka ƴaƴa kai mai mai kuyangar shi miji ba yi da su sai a je a sai da su yana gani saboda haka dai Allah ce nace da kayi hakuri ka samu kurin da zaka auri diya da yafi maka to duk wannan shari'ar musulunci ta riga ta gudanar daga Allah arhamur rahimin ahkamul hakimin wanda yafi kowa tausayi wanda yafi kowa iya hukunci to ya ajiye waɗannan bayi ne waɗannan kuma diya ne ga hukuncin bayi ga hukuncin diya haka ya so to makiyanmu suka ce ai addinin musulunci addinin keta ne addinin zalunci addinin danniya addinin yanke hannayen mutane da kafafunsu addinin jefa mutane da kashe su to saboda wannan ne suka da suka damu mutane su turawan mutane su karantar da su to suna jin zafin irin wannan abin da ake sukan addinin su da su an ce addinin su addinin rashin tausayi ne addinin danniya ne addinin kashe mutane ne don Allah Amerika da Ingila da ƙawayensu da suka je suka kakkashe mana mutane dubbai dubbai dubbai a Afghanistan dubbai dubbai a Iraq wannan duka ba keta ba ne wani gari musulmi suka ɗaba ɗaukan makami suka je suka kakkashe mutanen garin ba gaira ba dalili da bam kamar yadda su turawan suka kashe mana mutane afghanistan da bagdad gashi har yanzu kashewa suke wasu bari ba wani gari ne musulmi suka yi gayya suka je suka halakar da mutane don keta don zubar da jini don danniya in danniya ne ba mu muna zaune nan kasar mu suka zo suka danne mu ba suka zo suka danne mu suka mai da mu bayin su suka raba mu da waɗansu daga cikin addinin mu wace danniya ta wannan danniya to kullum ai hattara da maganan bature da almajirinsa wanda ya imani da shi annabi sallallahu alaihi ce za ku shiga hanyoyin mutanen da wato inda duk suka shiga sai kun bi su ko sun shiga ramin damo sai kun bi su da an samu wani ma ya kwanta da uwarsa da sai kun kwanta da uwarku aka je su wane ne yahuda nasara ita in ba su su wane ne to shine suke jan mutane a hankali a hankali yanzu dai gashi sun kauda haddin ridda duk duniya babu daura da ta isa ta yi wa mutum haddi in ya ridda babu a duniya yanzu babu da ya ridda za a kashe shi sai masu masu mutanen majalisar ɗinkin duniya masu tausayin nan sai su ce wani laifi ya yi za a kashe shi ta ya canja addininsa ya ridda ai yancinsa ne ɗan adam yancinsa ne ya shiga addini ya canja addini ya bar addini ya zauna ba ruwansa da kowane yancinsa ne abin da yake gudana a duniya kenan to don sun ce babu haddin wanda ya ridda babu haddin wanda ya zina babu haddin wanda ya shagiya babu haddin wanda haddi duk da Allah ya ajiye babu haddi yanke hannun barawo babu haddi to sai mu ce mu ma mun yarda sun ce babu bauta saboda an yantar da mutane gaba daya saboda tausayi sai mu yarda mu yi imani da wannan to zan nanata duka wanda ya yarda da wannan hakika ya kulle a zuciyarsa wannan zamani babu bayi ya soke alkur'ani ya soke hadisi ya soke furu'a ya soke addinin musulunci ya ce ya jefe shi addini ne mai bautar da dan adam wanda bai san a yancin dan adam ba mai bautar da dan adam to an zo an yantar da dan adam wato an samu ilimi daga amerika da ingila na tausayi da tausayawa an daina wannan to duk wanda ya kulle wannan hakika zai gamu da allah akan soki addinin musulunci an ce siyasar da suka kawo ta fi sallar ku kun yarda siyasar da suka kawo ta fi sallar da allah ya kawo kun yarda jefa kudar da suka kawo ta fi tsayuwar arfa kun yarda jefa kudar da suka kawo ta fi tsayuwar sallah kun ce kun yarda mata su fito su yi zina su yi karatu kun ce kun yarda kuma an ce bayi ma babu kun ce kun yarda haddin yanke hannu haddin haddin yanke hannu haddin jiba duk babu kun ce a'a dole a shari'a musulunci to in za a shari'a musulunci me za a yi in fa za a shari'a musulunci wanda za a fara kashewa wanda yake siyasa ta fi sallah dole a kashe yaridda dole kuma a kashe wanda yace mata su fito su yi zina su yi karatu don yaridda ya karyata alkur'ani dole kuma a kashe mutumin da yace tsayuwa jefa kuriya ya fi tsayu arfa yaridda in dai shirya musulun za ya afatu minuna ibadul kitabi wa takfuruna ibad ai imani da wasu a kafirce waɗansu muna da wani abun da ya kai sallah bayan tauhidi to wai ayi tauhidi ayi sunna ko wanda bai san ma me yake tauhidi ko yake magana bai san ma me ake kiransa tauhidi ba me yake ma sunnar ba haka addini zai kuma hannun dalibai wanda ba su yi karatu ba a a komo ana ana ana bata mutuncin mutane don Allah don Annabi a gyara sayyidina ali lokacin da manzo Allah yake cikin rayuwa bai da iko yayi mata biyu domin yar manzo Allah ba dama a yi mata kishiya don an mata kishiya kishiyar za ta bata mata rai in ta bata mata rai bacin ranta zai koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba dama ai kishiya amma bayan manzo Allah sai na Ali yana da mata hudu da kuyangi kwarakurai goma sha bakwai sha bakwai to duk waɗannan wato an soke hukuncinsu saboda addinin keta da suka rike addinin danniya addinin bautar da dan adam an kawo ku yangi za a kai su sayarwa sai na ali sai ya bincika ya tarda guda uku ƴaƴan kisra ne ƴaƴan sarkin farisa ne sai ya ce wa shi sai na ali sai ya ce sai na umaru ina roƙonka wa'annan ku yangi akwai ƴaƴan sarki guda uku a ciki kar a kai su kasuwa yadda ake kai bayi kasuwa ko da yake kafirci ya kaskasta su ai ƴaƴan sarauta ne saboda haka ni ai min kuɗin guda uku nan zan saye su sai gwamnatin sai na umaru ta yi masa kudi ya biya ku yangi guda uku ɗaya daga cikinsu ya bai wa ɗan abubakar ta aifa masa ƙasimun muhammadin babban malamin nan na madina daga cikin magadan sahabbai ɗin nan ɗaya ya bai ɗansa wato ɗan sai na umaru ɗin shi ne abdullahi bin umar ta aifa masa nafi'u babban malamin nan na madina ɗaya ya bai wa Husaini ɗansa ɗansa yadda Ali ɗin ta haifa masa Ali ibn Husaini babban malamin nan mai zuhudu duk waɗannan wato a cikin kuskure aka yi wannan duka lokacin da ake magana ba a yadda a aurar da yarinya ba sai ta kai shekara goma sha takwas in ba a yi haka ba za a hukuntar da wanda ya haka ana muhawara cikin maganar sai wani ya ce to ai mu addini mu ya yadda a aurar da mace ma tana da shekara shida kuma ya yadda shigar da ita daki tana da shekara tara annabi ya auri aisha tana da shekara shida an mata daki ya shiga tare da ita a daki tana da shekara tara sai wani sai wani ya ce a to ai wannan kuskure aka yi kaji ba annabi ne ya kuskure kuma yanzu ka ba annabin kadai ba duk ma addinin namu ya zama kuskure addinin keta ne na bautar da dan adam yanzu kai ya waye yanci ya samu babu bauta to in jiwa sai a nemo mana date din da Allah ya bayar lokacin da wannan abin za a so mu aiki da shi ai akwai ayoyi guda kaza a Qur'ani in lokaci kaza yayi za a daina aiki da su ba babu babu aikin su ga dai wannan ayoyin suna nan da yawa a Qur'ani فمن لم يسلم منكم دورا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافهات ولا متخذات أخدان فإذا أوسنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب إذ أيكة الفاشاء حد الزنا يا كاما سوء to rabin na ƙya za a yi musu bulala hamsin ba bulala ɗari ba ko wannan bulala hamsin din nan ko da su sun yi aure ɗarin ne dai kamar na budurwa tunda babu rabin kisa farai na nisu ma'alun sanatu zalika liman khashiyal arda minkum wato an ba da wannan dama ne a wurin wanda yake tsoron in ba a bari ya auri kuyangar ba zai yi zina to Allah ce ya yarda ya auri kuyangar wa an tasbiru khairul lakum Allah ce ni dai na ba ku shawara ku yi hakurin auren baiwa yafi muku maimakon ana ɗebe ƴaƴanku ana kaiwa ana sayarwa kuna gani ba ku da iko ku yi hakuri ku auri diya din Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai tausayi ne
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ذاكو ذاكي shiga musulunci kina jin Hausa to ki haka da hannunki ki la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da yake faɗa kin ce kin yadda tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shine ubangijin mu shine muke bautawa kuma kin yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini na Islam kuma kin ce kin yadda Yesu ba dan Allah bane Allah ba shi da da yesu babban annabi daga cikin manyan annabawan Allah annabi Isa alaihi salamu yana da uwa ba shi da uba haka Allah yayi kamar yadda mu din nan ma dukkan mu ba uban mu ne yasa a cikin mu a cikin uwar mu ba ba uban mu ne kera jinjirin mu a cikin uwar mu ba Allah ne ya kera jinjirin yadda Allah ke kera jinjirin kowane jinji a cikin uwarsa haka ya kera sai na Isa a cikin uwarsa ba tare da uba ba yadda ya annabi Adam ba uwar ba uban kin yadda da abin da ka faɗa ce alhamdulillah kin zama musulma yau dukkan musulmin duniya ɗan uwanki ne za ki je ki wanka a koya miki sallah akwai sallah biyar kullum wannan irin wanka da za ki in kin kwanta da mijinki dole sai an yi irin wannan wanka sannan a yi sallah kuma in kin ga jinin haila ya zo ba sallah a lokacin jinin haila ba azumi ba kwana da miji in jinin ya yanke sai kin yi wanka irin na yau din nan sannan ki koma cikin waɗannan harkoki muna miki murna Allah baki dukiya ki fidda zakka Allah baki dama ki je haji albarka na sallallahu alaihi wasallam menene sunan ki na da tani ko to wani suna ke so na baki na musulmi fatima annu fatima alhamdulillah sai ki je koya miki da ake duka ku ba ta samfa sannu fatima والله أعلم بما لكم بعضكم من بعض فانكيوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف موسنات غير مسافهات ولا متخذات أخدان فإذا أوسن من إتيان فاحشة فعليهن نصف ما للموسنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنة منكم وأن تسبلوا خير لكم والله غفور رحيم رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم آه وأن آية يريد الله ليبين لكم abdullahi ibn abbas yace akwai ayoyi guda takwas a cikin suratul nisa'i waɗannan ayoyi haƙiƙa sun fi wa al'umman nan duniya cike da dukiya wannan waɗannan ayoyi yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu ghafurur rahim wallahu alimun hakim ko yuridullahu Allah yana son li yubayyana lakum ya muku bayanin addinin ku filla filla wa ya hadiya kuma sunan allazina min qablikum ya dora ku akan hanyoyin mutan kirki mutan da annabi ibrahim da sauran jama'arsa wa ya hadiya kuma sunan min qablikum ya tuba alaikum in kun yi laifi kuma ya muku gafara wallahi allah alimun masani ne hakimun goni والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله شيء الله يريد أن يتوب عليكم يناسو كلهم يمسك غافرا يغافر تامك ذنوبانكم إن كن لي فيه يمسك غافرا آه والله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أما ما سبين شعوى na aikin banza mutan duniya su abin da suke so su dora ku a cikin hanyoyinsu na sha'awar banza na lalata lalata da mata ne lalata da maza ne to abinda mutanen banza na duniya kenan suke so su mai da ku wa in tudi aksar man filar da dilluka an sabilillah Allah yana gaya wa annabi idan mutum ya biye wa yawancin mutanen duniya to zai rabu da hanyar Allah wallahi yudan ya tuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati amma masu bin sha'awa suna so ne ku lalace kamar yadda suka lalace waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tabilu ku karkata mailan azima karkata mai girma يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله ألا يناسوني أن يخفف عليكم يسوك يمكو يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم الأسرى أتين كون أبو الله ينا نيما مكو هنيا السوكي ياتي idan ya ce bai yadda ka yi zina ba ka yi aure in ka rasa kudin aure ya za ka yi ya ce to ya baka hanya biyu ko dai ka dage ka yi haƙuri har lokacin da Allah ya baka kudin auren wal yastafi lin la yunikahan hatta yunihum Allah min fadli ka kame ka yi haƙuri in ku haƙurin ya gagara ka auri ku yanga kuma kai ka san abin da ya same ka ƴaƴanka ko nawa ne ubangijin ku yanga ne zai ɗebe je kyauta da su ko ya sai da su wallahi dunaitu alaikum yuridu la yukhaffifa ankum Allah yana so ne ya muku abu da sauki ya sauwake muku wa khuliqal insanu da'ifa ka san dan adam dama an an halice shi da rauni baya iya jumai hakuri saboda haka ne na sauwake muku wannan don kada ku ku wahala ya ayyuhal ladhina amanu la takunu amwalakum بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فرق سورة an kare yara ƙanana an kare musu dukiyarsu an kare mata an kare musu mutuncinsu an kare musu dukiyarsu yanzu kuma za a kare wa za a kare wa mazajen ma dukiyarsu kowa da kowa ma domin dama shi ainihin musuluncin gaba ɗaya da aka kawo mana shi sai ya kasu kashi 25 kamar haka duk mai neman karatu na musulunci to a cikin kashi 25 ɗin a ciki yake yin karatu shine musuluncin gaba ɗaya amma ku ba tare da za a iya karance duk a san shi gaba ɗaya ba sai dai gurgudun kowa abinda Allah ya bashi a ciki ya sanar da shi biyar biyar ne sau biyar wato abinda za a kulle a zuciyarka guda biyar shine da ka ce ka zo musulmi ka yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yadda kai musulmi ne amma ana neman ka ajiye abu biyar a cikin zuciyar taka أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهلوه ومره وتبقى إيماني دا الله دا منزون الله با to ana so ka yi iman dukkan littattafan Allah dukkan manzannin Allah dukkan mala'ikun Allah dukkan abin da ya shafi maganar ranar lahira dukkan abin da ya shafi kaddara dole kai imani da waɗannan guda biyar ka ajiye su a cikin zuciyarka kamar yadda ka ajiye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan guda biyar dole ka ajiye su a zuciyarka su ne ake kiransu aqida in kai mutum ya ce aqida ta saba tsakanin musulmi da musulmi aqida ba ta sabawa inda aqida ta saba to ɗayan kafiri ne aqida ba ta sabawa sai dai fahimta ta saba ko ra'ayi ya saba ko ganewa ta saba amma aqida guda ɗaya ce dukkan musulmin duniya ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciya ko akwai ajiyan imani da mala'ikun Allah gaba ɗaya manzannin Allah gaba ɗaya littattafan Allah gaba ɗaya ranar lahira duk abin da ya shafe ta da kuma kaddara ko ta daɗi ko bace da wannan shine aqida guda biyar kenan bayan wannan aqida foundation ya zauna a zuciyar mutum shine ake kirta muwahidi musulmi mumini mai imani to ga abubuwa guda biyar su kuma wanda za su yi maka shaida abin da kake faɗan nan na la ilaha muhammadu rasulullah da abin da ka kullun nan gashi a fili yayi maka shaida sune ibadu guda biyar na farkon su sallah biyar zakka azumin watan ramadana hajji jihadi wa dukkansu ibadu ne amma shi jihadi akwai babba akwai ƙarami ƙaramin jihadi sarkin musulmi ya bi dukkan hanyoyin da za a zauna lafiya da waɗanda ba musulmi bai samu ba ya musu takarda su zuwa musulunta ba su yi ba ya ce a zo a rubuta takardar zaman lafiya na alkawari ba su yi ba to in sun tada hankali to shi sarkin ne zai ba da umarni a yi yaƙi a yi jihadi na kisan kai kisan juna ɗin nan ƙaramin jihadi kenan wani ne babban jihadi jihadun nafsi in ji manzon Allah sallallahu alaihi jihadun nafsi abinda sufaye suka fi kulawa da shi kenan jihadun nafsi ɗin nan wato ka yaƙi zuciyarka ka mai da kanka bawan Allah mutumin kirki wanda yadda da ikon Allah duka ga dabla man tazakke wa zakara rasma rabbihi fasalli in ka tsarke zuciyarka ka samu babban rabo da me ake tsarke zuciya zikiri da sallah ga dabla man tazakke wa zakara rasma rabbihi fasalli duk wanda ya tsarkake zuciyarsa da yawan sallah da yawan zikiri to wannan kadafla yayi babban rabo yayi babban jihadi wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kadafla man zakkaha wa khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa yayi iko da ita ya kankare mata mugun abubuwa da yake ciki da zikirin Allah kawai yadda manzo Allah ce likulli shay'in saqaratun wa saqatul qalbi zikrullah to wannan shine babban jihadi kai jihadin kanka ka mai da kanka bawan Allah mutumin kirki wanda da ikon Allah shi ne ake kiransa sufanci ko tasawuf yawan zikirin Allah domin kada zuciya ta gurɓace shi ne babban jihadi domin in ya tabbata sauran abubuwa duk za su yi sauƙi idan mutum ya tsarke zuciyarsa to ba sai an ce masa tashi kai sallah ba zai yi sallah ba sai an matsa masa kai zakka ba zai yi zakka ba sai an matsa masa kai haji ba zai haji ko baya sata balle a nemi yanke hannunsa baya neman matan mutane balle a nemi masa bulala baya yin rantsuwan banza balle a nemi yi kafara baya neman ya kashe wani balle a masa kisasi ko haddi to wannan rashin rashin babban yaƙi na zuciyar na shi ke kawo dukkan bara'o'i to wannan jihadi jihadun nafsi din nan wanda yake haɗe da jihadul asghar da jihadul akbar din nan to akwai haƙƙin ɗan adam yana shigowa kaɗan a ciki amma waɗannan guda hudu babu haƙƙin ɗan adam babu haƙƙin ɗan adam cikin sallah ba wanda isa yana ka sallah ko uwa ko uba wane su haka zakka haka azumi haka haji haji suna da dama sai bana kan ba za ka tafi ba iyayenka sai dai baɗin Allah ya kai sai ka bari sai baɗi din tunda yake abu ne ba ba bana kada yake yin sa ba har ƙarshen rayuwa ne to jihadi kuma in gwamnati ta sa ka a cikin masu tafiya yaƙi ka je kai banka da uwarka da wanka a wallahi ya kamata a dauke maka halin da muke cikin nan ba dama ka tafi ka bar mu to in sun je wajen hukuma sai a dauke masa a wannan karo sai dai wani karo mun samu guda goma ga aqida biyar ga ibada guda biyar akwai mu'amala guda biyar mu'amala tsakanin mutum da mutum mu'amala tsakanin mutum da mutane mu'amala tsakanin mutum da gwamnati mu'amala tsakanin gwamnati da gwamnati abinda ake dubawa a nan kuma gaskiya da amana gaskiya da amana tsakaninka da kowa amanoni kenan a cikin a cikin mu'amala din wannan amanoni kenan idan duk kowa a nada shi a in abin da ya karanta ya cancanta a nada shi akai kowanne a kai shi inda ya iya inna la yamurku an tuddul amanati ila ahliha nadi nadi in mutum jarumi ne a nada shi wajen soja in mutum mai amana ne mai iya lissafi a kai shi wajen kudin gwamnati banki in mutum mai tsoron Allah ne tsoho ne a kai shi wajen alƙalai ya zama shugaban alƙalai idan mutum kowanne a dubi abin da ya iya a naɗa shi a kai kamar yadda dai gwamnati take yanzu kowanne subject da ka karanta shi ne za a baka aiki da shi wato wannan sun ake kinsu amanoni amanan magana amanan naɗe-naɗe amanan dukiya amanan komi ne ne dai amana daga wannan amanar a cikin mu'amalar guda biyar sai ciniki a saye da sayarwa bashi odogo jingina duk da abin da kuɗi ke nema wannan kuma a yi shi kamar yadda Allah ya nuna wannan na rina ɗin ma a yi su kamar yadda Allah ya nuna in an gama wannan to sai a koma cikin wani babban cinikin da saboda girmansa ya fi ƙarfi a ce masa ciniki shine ake kiransa aure aure dole sai ka ba da kuɗi a baka wani abu to kuɗin da zaka bayar ba sunansu tamani ba sun fi ƙarfin a ce masa sunansu sadaki abin da za a baka ba kaya ne ba ya fi ƙarfin a ce masa kayan sayi a mace sunansa to sai a dubi da matar da auren yadda ya halatta da yadda ya haramta da yadda za ku zauna da yadda in kun aihu da yadda in kun rabu da yadda in ɗan ɗayan ku ya mutu a hawalu shakhsiyya a hawalu usra an samu uku kenan daga nan a cikin mu'amala guda biyar sai sai sulhu sulhu idan abu ya kaure ya ƙi an kasa ganewa wajen naɗe-naɗen an yi rashin gaskiya wajen auren an yi rashin gaskiya wajen cinikin an yi rashin gaskiya to ya za a yi kar a kai kotu a nemi manya su duba ina bangaren gaskiya yake ina bangaren zalunci yake a yi sulhu wa sulhu khair yin sulhu dinnan shi ya fi daidai da shi zai bar zumunta ta tafi lafiya in an je kotu zumunta tana ɓaci a kotu to in an yi wannan yayi shikenan sulhu yayi in ba samu dama ba samu nasara ba to sai a je kotu biyar kenan ya kare ga amanonin nade nade ga amanonin saye da sayarwa ga amanonin aure da abin da aure ke jawowa ga amaronin sulhu an kasa samun nasara sai a je kotu biyar kenan mu'amala sun kare mun samu guda goma sha biyar aƙida biyar cikin zuciya ibada biyar a bayyane mu'amala tsakanin kowa da kowa amma Allah ne zai nuna yadda za a yi to abun akwai wani wuri haƙƙin Allah ne zalla ba wanda yake da baki a ciki kamar aƙida din kamar ibada din sai da dan abun da iyaye suke samu wajen jihadi amma mu'amala haƙƙin mutane ne amma Allah ne zai nuna musu yadda za su yi ba su ne za su yi kansu da kansu ba sannan in an wuce nan akwai kaffarori inda mutum zai yi laifi a hukunta shi amma ba a kotu ba shine za a gaya masa yadda zai yi su ma haka suke akwai kaffaran kisan kai Allah ya kiyaye akwai kaffaran zihari akwai kaffaran bata azumin ramadana akwai kaffaran rantsuwa akwai kaffaran da take faruwa wajen aikin haji guda biyar kenan kai kai laifi a hakunta ka amma ba a kotu ba kai kanka za a gaya maka yadda za ka hukunta kanka da kanka sai dai wajen haji ne za a yakubi zawa adlin minkum to an gama wannan to sai mai danja mai hadari na ƙarshe shi na abin da ya fidda jini suku abu biyu ne suka harɗe guda biyu ɗaya ana kiransa haddi ɗaya ana kiransa kisasi haddi wato haƙƙin Allah ne zalla kisasi haƙƙin Allah ne ya haɗu da haƙƙin ɗan adam amma na ɗan adam ya fi rinjaye haddi akwai na kashewa gaba ɗaya a cikin kisasin ma akwai haka haddi akwai na yanke gaɓoɓi a cikin kisasin ma akwai haka haddi akwai na bulala a cikin kisasin ma akwai haka a cikin haddin ma akwai haka a cikin kisasin ma akwai haka wajen wajen ta'ziri a haddi na akwai akwai haddi na kashewa na yanke gabobi na bulalu akwai haddi na ɗaurewa har abada na wajen a ƴan fashi da makami inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu an fi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum aw yunfaw min yunfaw min an-nafyu as-sijnu to suna shiga juna to wannan na ƙarshen nan guda biyar da suka sarke da juna haddi da haƙƙin nan su ne mutum bai da iko ya zartar a musulunci sai dai gwamnati ba ka da iko kai da jama'a a gida ku kama barawo ku yanke masa hannu ce Allah ya ce wa sariqu wasariqu faqdu aydihuma tunda yake mun zama jama'a ai mun yi koram a yanke hannunsa ba zai yiwu ba an hana duk abin da zai fitar da jini ba a yadda wani yayi ba ko group su yi sai dai gwamnati to gwamnati in ba a sa'a ba ta zama daga English daga Ingilishi ne ba su yi imani da addinin ba wane ne zai yi haddin wane ne zai kisafin in an je wajen bature an ce masa ranka ya dade wannan ya yi sata mun bi ta hanyoyin da ku kutar da shi duka ya gagara saboda haka a yanke masa hannu saboda ba mu da ikon yanke hannu kai ne hukuma ya yi sata a yanke masa hannu yana da hannu biyu ma ya kasa rike kansa sannan yanzu kuwa yanke masa hannu zan mai hannu ɗaya to wannan ya yi sata a yanke masa hannu wancan ya yi wancan ya yi duk gari sun zama su hannu ɗaya ɗaya ai an zama miskinai kenan a'a ai za a kai shi wurin horo ne a horar da shi aikin da baya so a sa shi dole ya yi aikin wata shida ko shekara in ya dawo zai rike kansa sai a kai shi kurkuku in ji bature a can sai ya tadda manyan barayin da suka koya masa dabarun sata wanda bai taɓa yin tunanin irin wannan satan ba yana ɗoki a sake shi ya zo jarraba abin da ya karanta a kurkuku wannan maganin ya yi to amma wanda Allah ya bayar ɗin nan a yanke hannunsa an bi hanyo akwai fa hanyoyin da za a bi ba wai daga yayi sata a yanke hannunsa bane a in shaidu sun tabbatar ba haka bane sai an bi wajen hanya talatin kamun a koma gari yanke hannu to in an yanke hannun nasa an sa magani hannu ya warke to duk inda yasta take aure a gari idan an yi sata a gidan ta yanzu ai bai kamata ma in an yi sata a gidan nan ai cigiya ba gari da yayan gida da yayan barayi mu da alhamdulillah mu dai kowa iyayensa hannunsu bibi ne mu ba barayi bane ba dangin barayi bane to duk inda yayan suke sai hankalinsu ya tashi budurwarsa ta girma in wani ya ce yana so to yar barayin zaka ba ni ba ruwana ɗansa ya zo zai aure to ɗan barawan zaka ba yarka ba ruwana hankalinsu ya tashi zai maza da mata su zaru sai yadda za su yi to da dai zai zo su tadda uban baba dai ka riga ka bata mana suna abinda muke so yanzu kai mana za mu tada kai daga garin nan ka koma wani gari mu siya maka gida wanda bai san ka ba zai saki ganin ka ba wanda ya ishe mu haka sai su kai shi wani gari sun siya masa gida da ya sauka a garin abin da za a fara nema wajensa hannun dama saboda gaisawa ba assalamu alaikum barka da zuwa zai fito da hannu iya fito da wane ne ya zo kenan aho to wannan maganin shi ya fi shi ya fi hana sata ba kaman koyar ba kafa makarantun sata ba in ku an zo wajen haddin zina eh an gaya bature wa'annan sun yi zina a yi musu bulala ɗari ɗari saboda su samari ne da 'yan mata menene zina ce mutum ya yi namiji ya amfani da mace kamar yadda namiji yake amfani da matarsa da ya aura amma tsakanin su babu aure ba mallaka to sai me ya ji mata ciwo ne likita ya bada labari ya ji mata ciwo ne ya sa ta tilas ne ba tana so yana so ba okay masoya sun yi soyayyar su kuma sai a yi musu duka me kawo duka dafa ya ji mata ciwo ne likita ya duba ya tabbatar dafa ya mata dole ne akwai magana amma soyayya ce ta sa suka yi wannan abu to me kawo duka in kuma an ce a jefe ne a jefe har su mutu har su mutu a'a wai me ya kawo jefewa a mutu bayan an ta yadda bai ji mata ciwo ba ba ko miji ne da ita ba balle mijin ya yi ƙara an ci masa mutunci me ya kawo kiza to shi a wurinsa duka wannan wai wai wai keta ne da neman zubar da jini a wurin sun bai imani da Allah ba to irin waɗannan duka hawa haka guda biyar na su ne dama danja to kaji yanzu an dawo ma sallar ma an koma an lalata ta an ce siyasar nasara ta fita dokokin nasara suka kawo ya fi dokokin da Allah da annabi suka ajiye to irin wannan shine an koma hanyar da ko bin hanyar nasara kenan saboda haka a yi hattara a yi hattara ayoyi da yawa wanda suka yi hukuncin bayi daban hukuncin 'ya'ya daban in an soke su an ridda ومن ليس منكم قولا ان ينكر والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل to yanzu dukkan waɗannan abuwa 25 za a karanta mana su da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya cikin wannan sura nan gaba zai faɗi na farkon tukuna cewa abudullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dhil qurbi wal jari junubi wa sabil jabi wa min sabili wa ma malakat aymanukum har yanzu gaba nan za a faɗa to yanzu mun faɗi dai 25 din ga aqida guda biyar a cikin zuciya ga ibada guda biyar a gabobi ga mu'amala tsakani da tsakani na amanoni kenan ga ciniki ga aure da abin da aure ke jawowa ga sulhu ga, ga, ga kotu shari'a ga kuma kaffarori to kuwa aka zo kan danjoji din wanda suke ba wanda zai iya yi ba a yadda ba sai gwamnati su ne kisasi da haddi bambancin kisasi da haddi kuma yana da yawa kisasi ma'ana duk inda kuɗi zai shiga ya yi amfani sunansa kisasi an ce za ka biya diya ko za a rama to kaga haƙƙin ɗan adam ya shigo kenan to sunansa isasi wannan ba haddi ba ne amma haddi shi ba dama a samu wata alhurma ko wani babbai sa baki ba dama ba za sai dai a yi haddin sai dai bambancinsu har yanzu shi wanda aka kama shi da laifin haddi an ajiye shi gobe za a zartar da hukuncin haddin ko kisa ɗin ne ko menene ne shi nan sai ya samu dama sai ya gudu bai dawo ba sai baɗi to in ya dawo ba mai kama shi in dai haddi ne in ka kama shi tambaye ka mai nayi faɗi mu ji in ka ce ya yi zina ka yi masa ƙazafi sai ya kai ga kotu kamun ka kai shi me nayi ka kama ni ba kai ne kai zina aka kama ka za maka rajin wa ni din ka yi mini kazafi sai kai ka kotu sai aka bulala tamanin kai da kace yayi zina kuma a cikin wanda suka yi shaidu ba ra guda hudun ɗaya ya mutu ɗaya baya gari ina shaidu hudu to haddi kenan shi amma kisasi ko shekara na wancan ya mutu wanda aka yi wa in ka dawo ɗansa zai nemi haƙƙin haƙƙinsa bambanci su kenan haƙƙi daban haddi daban kuma haddi akwai akwai haƙƙin Allah mai ƙarfi a ciki wani lokaci sukan haɗu haƙƙin Allah ya fi ƙarfi wani lokaci sukan haɗu haƙƙin ɗan adam ya fi ƙarfi misalin inda haƙƙin Allah zai fi ƙarfi mutum ne da abokinsa abokinsa ya zo da daddare aka nemi ɗakin kwana aka rasa ba hotel ba ɗakin baƙi sai su kai ai tun muna yara kai abokina ne mata na biyu ne na sauke ka a ɗakin duk wanda kake so ka sauka sai maka hidima har gobe ɗaki na ne mata ta ce shimfiɗa ta ce na yadda duk wanda ka zaɓa ka san zuwa yi ɗakin wace ce za ka kwana to in ya ce ya yadda ɗin Allah ce to ni dai ban yadda ba ka yadda gidanka ne ɗakinka ne gadonka ne shimfiɗarka ne wannan duk in kace ka bashi na yadda amma matar kam ni da na haramta zina na haramta ban da yau kaga haƙƙin Allah ya haɗu da ɗan adam ya yi rinjayi to inda haƙƙin Allah yake haɗuwa da ɗan adam na ɗan adam rinjaye ya zo zai wuce sai faf sai ya buge yarinyar mutane auzu billahi Allah kiyaye sai ta mutu sai ya rungumi hannayensa yana tsaye shi wanda ya kashe ta ne uban ya fito ya aka yi wallahi kaga yadda aka yi kaga yadda aka yi kaga yadda aka yi ba komai kwananta ya ƙare ko da baka biyo ta nan ba yau mutuwa za ta yi haka Allah ya yi jikana ya fi sai Allah ya ce ni na haramta kisan kai haƙƙina yana nan amma kai mai yaka ce ka yafe eh na yafe to ni ma na yafe in ji Allah haƙƙi da na Allah da ɗan adam ya haɗu a nan na ɗan adam ya rinjaye a can kuwa da yake akwai maganar haddi na haƙƙin Allah ya rinjaye ta haka abubuwan suke tafiya suna bukatan karatu da yawa ba karatu ɗan kaɗan mutum yana ɗalibi ya dawo ya zauna ce shi malami ba ha? ya yi wani ma? shi na muka shiga yanzu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا كوباين الله وندك إيماني ده الله ده النبي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku yadda ku ci dukiyar junanku da ƙarya ko ta hanyar riba ko ta hanyar rashuwa ko ta hanyar caca ban yadda ba ko ta hanyar fowa nayin ban yadda ba a ci dukiya ta hanyar gaskiya ba ta hanyar riba ba ba ta hanyar rashuwa ba ba ta hanyar 419 ba ba ta hanyar caca ba ba ta hanyar gululu ba na hana in ji Allah illa an takun tijaratun an taradin minkum sai dai in fatauci aka yi ciniki aka yi wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kaya a yi ciniki na yadda kowa ya kawo nasa a yi na yadda a ciniki tijaratun an taradin minkum tare da yaddan junanku a ciniki an halatta riba ne aka haramta to riba aka haramta amma an halatta ciniki inda babu riba a ciki cinikin kuma abun mamaki da riba na naira ɗaya za ta shiga cikin ciniki na miliyoyi haramun ne amma da mutum zai sai kaya ya kai kasuwa da ya sayo ka wata kasuwa ya kai wata kasuwa kuɗin ya ninka biyu in ya sayar ba za a ce ya riba kazamar riba ya ci ba annabi ya ba da kuɗi a sayo masa ragon lahiya aka tafi aka sayo ragon da aka sayo ragon na dinari guda dinari guda biyu aka bayar ya je sai ya na dinari ɗaya ya bayar a je a sayo ragon aka je aka sayo rago na dinari guda mutumin yana dawowa ana tayawa hanya yana dawowa ana ta har aka kai dinari biyu sai ya sayar da ya sayar ya koma kasuwa ya sake sayin rago na dinari daya ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah gashi rago an samu kuma ga dinari ya aka yi an samu rago ga dinari sai ya ce ga yadda aka yi ga yadda aka ce Allah ya sa maka albarka cikin saye da sayarwanka kaga riba ta ninka ta kai uwar kuɗi amma bai zama haram mutum da kan hanyar saye da sayarwa ne ba maganar riba ciki inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima ko wala taqtulu anfusakum inna ya shiga cikin kowane hukunci na musulunci duk inda kaga zaka hallaka to kar ka jefa kanka ciki wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima amr ibn al-as yana bada labari yace manzo Allah ya tura na zama komanda wajen yaƙi da muka je sai ya yi waɗansu abubuwa mamaki a cikin shi komanda ne amma fa a cikin abokan tafiyan akwai abubakar a ciki akwai umaru amma shi amuru mutul'ar shi ne komanda aka je ya ce ban yadda hura wuta ba ga ɗari kuma ana ɗari ya hana su hura wuta aka zo ya yi musu sallah da taimama suka ce wannan za mu yi umaru ya ce ni sai na tome shi abubakar ce kyale shi shi ne fasarkin mu in ka samu a masa yanzu ka saba wa annabi ka bari mu je gida mu yi kararsa da aka je suka yi karan amru bin as sai sai yace abin da yasa na kar a hura wuta abokan gaban namu ba su san yawan mu ba amma in hura wuta za su gane yawan mu abin da yasa kuma ne musu sallah da taimama na yi mafarkin mata ne ba na ba zan iya wanka da ruwan sanyi ba in nayi wanka da wasu zai zame mini ciwo Allah ko yace wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashe kanku yadda aka yi kenan sai annabi da yaji wannan duk sai yayi dariya ya kyale su ya zama takrir kenan to abin da annabi aka yi a gabansa ya sani ya yadda shikenan ya zama ya zama shari'a inna Allah kana bikum rahima Allah yana jin tausayin ku ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ذاك shiga dariƙar tijaniya zaka shiga daga tijaniya ba dole ba amma mutum ya shiga sai ta zama dole akan saboda wa auku bil hadin min adaka na min adaka na mas'ulan saboda wal yufu nuzurahum in ka shiga ba za ka bari ba har abada Allah ya ce inna hadhihi tazkira kuma sha attaka ila rabbi sabila in ka shiga ya zama nuzuri ba za ka hada da wata dariƙa ba ba za ka ziyarci su waliyai duk waliyan Allah muna son muna gima masu amma bara ziyara bara ce ko gidan babban mutum ka sauka ba za ka yi bara ba balle gidan shehu tijani kulawa da sallahin ta cikin jama'a girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a ka samu abokan yi kuma ba a shanta ba kuma za ka ƙara tsoron Allah cikin mu'amalarka za ka iya na baka dari ga shehu tijani ka je ka tambayi lazimi da wazifa da zikirin jama'a ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك والله يسيرا waɗannan abubuwa duk da aka hana waman yaf'al zalika kowa ya aikata ɗaya daga cikin su udwanan saboda shishigi wa zulman da zalunci fa sawfa nuzlihi nara lalle za mu shigar da shi wuta kaman an tambani ya Allah ubangiji kai ne fa kai alƙawari aljanna kayan muminai ne wannan musulmi ne muminai yace ai idan musulmi ya aikata abinda zai kai shi wuta in kai shi wuta ba wuya ni a wurina musulmi ya yi abin da zai kai shi wuta sai in kai shi wuta in dai bai tuwo ba wa yau an zalika udwanan wa zulman fa sabun lihi nara wa kana zalika Allah yasira shigar da mai zalunci wuta wa man yuzlim minkum nuzikhu azaban kabira Allah ce duk wanda ya zalunci zamu dandana masa babbar azaba to saboda haka duk wanda ya wannan in bai tuba ba in ya tuba kuma sai ya mai da haƙƙin mutane idan bai da abin mai da haƙƙin mutane ta salatin annabi da yawa in an je lahira sai a farke wa kana zalika Allah yasira
alhaji lambaloni ya kuma da zakka na naira dubu ɗari kamar yadda ake saba Allah ya saka da dubu ɗari lawan baloni ya kuma da zakka dubu ɗari Allah ya saka su da Allah ya albarka cikin dukiyarsa to sai aka wata tambaya ne mai tsawo muka shiga mu yi su yanzu kan magana ne karatun da aka yi wani malami na kan maganan ilimin batini ne shi muna da wani ilimi a boye mana ke yi mahuta magana ne ba daɗi wai me wai ba wani ilimin da Allah ya saukar da shi a boye ko a bayyane ne amma mu muna da ilimin da muke ba muke sayarwa da mutane a boye kuma a boye ake yin sa a boye ake sayar da shi saboda ake a ai addinin ma gaba ɗaya wani abun dole a yi shi a boye wani abun ko dole a yi a bayyane wankan janaba wajibi ne a musulunci ka ɗauko ruwanka ranar juma'a karfe ɗaya da rabi ka zo ƙofar masallaci ka tuɓe za ka yi wankan janaba kowa ya tambaye ka ce ai wajibi na ne zai yiwu ka zo ƙofar masallacin juma'a ka tuɓe in an tambaye ka ka ce ya yau tsayara ta a wanka nake yi ka san wankan janaba dole ne yana yiwuwa ma wannan yin tambaya jahili ne bai bai san addini ba jahilai shi ba a ba irin waɗannan amsa jahilai ne Allah da kansa ce wa abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamna wa min ladunna ilma sai ce ba ilmin hakika Allah shine al-awwal al-akhir az-zahir al-batin ya yadda Allah az-zahir bai yadda al-batin ne ba kenan
wannan ce akan mazi ne mutumin da rana a cikin wata azumi amma ba ni na jawo shi ba azumi na yake a ko mani ya fito wa mutum ba shi ya jawo ba kamar ya kwanta ya yi bacci yin farkin mata ba mani ya fito masa ba abin da zai yi ba komai sai yi wanka kawai azumin sa yana nan mani ya fito ba wani tunani yayi ya fito da shi ba wani kallo mugu yayi ya fito da shi ba ba komai amma in mazi ne amma dai zai biya azumi daya shi na maziyi alhamdulillah
to Allah yi mana gafara Allah ji gamu Allah ji da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi wannan mu da alheri albarka na sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma mu addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu da bukatun su Allah ba marasa lafiya mu Allah ba su lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah kiyaye mu mutuncin mu da addinin mu Allah kiyaye mu na kasar mu Najeriya Allah ya mu zauna lafiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المحمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين